الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau lahadi daren litinin hudu ga watan jima'a ula shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai bayan jira annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga maka zuwa madina wanda ya yi da ashirin da shida ga watan goma shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya idan ba manta ba mun tsaya a ƙarshen sura yau za mu tashi farkon sura sura ta nawa kenan sura ta saba'in da ɗaya a yan ka faro in je daga sama a sura ta nuna ina da isala za mu tashi a farkon sura kamar yadda muka faɗa a wannan masallaci mai albarka na jera da ke unguwar kwangila dangin albarka muna roƙa Allah maɗaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai ba mu ikon aiki da abin da za mu bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون بسم الله الله مدوكتين تركيك إنا أرسلنا نوحا حقيقة ما أيقول النبي نوح عليه السلام إلى قومه جوا بمتاننسا an an jirga maka cewa ka yi gargaɗi ga mutanen naka min kauli an ya'tiyahum azabun alim kin kafin azaba ne raɗaɗi ta zo musu kamar da muka saba ita suratul nuhi sura ce makkiya wanda Allah madaukakin sarki ya saukar da ita bayan saukar ayoyi arba'in ko arba'in da ɗaya a suratul nahli kafin suratul tur tsakanin suratul nahli da suratul tur aka saukar da suratul nuhi alaihi salam kusan ana saukar da ayoyin suratul nahl an kai aya ta 41 aka saukar da suratul nuh gaba ɗayan ta ita suratul nuh kamar da muka faɗa makiya ce tana da ayoyi 28 a lissafin mutanen kufa amma gurin mutanen basra da sham kuma ayoyin ta 29 daidai wajen mutanen makka da madina kuma tana da ayoyi 30 wannan surar ana kiranta da suratul nuh saboda kalmar ta zo a farkon sura inna arsalna nuhan kamar da za ka ga yana ci annabawan da aka ware sura su kutum da guda aka ba su sunan wannan sura kamar suratu ibrahim suratu yusuf musamman annabi yusuf alaihi salam cewa ba inda za ka je ka tarar da labarin da dunkulalle a cikin in ba suratu yusuf ba amma sauran annabawan ko za ka iya ganin wani dan jeji an je wani alƙairi a kan annabi ibrahim alaihi salatu wasalam muna da labaran sa wurare daban-daban banda suratu suratu ibrahim ko a cikin suratul baqara an gaya mana wani abu wa idh tala ibrahim rabbuhu bi kalimatin to haka wato shi ma annabi nuhu alaihi salatu wasalam da malam suratul kutum da guda Allah ya so kada ita ta yi magana akan annabi nuhu jigon babban jigonta ita wannan turar tana bayani ne akan wato haƙuri na mai da'awa inda za ka yi da'awa to sai ka ji ya karɓar ƙalubale daga ko'ina wataƙila tun daga gidanka ba domin an nawa ne salatu wasalam mun gani wannan ka fara ba shi matsala ɗan dangin su abu na da Allah ya ce tabbace da abin da hajji ai babban annabi amma shi ya fara zagin sa shi ne ya fara me wani kalla abin da ya zo da shi shi ya fara zagin sa kuma in aka zage shi annabi alaihi salatu wasalam baya haramawa har sai da Allah madaukakin sarki ya fara daukan masa mataki akan duk abubuwan da ya yi to shi ka duk wanda ya san ba zai karɓi challenges ta ko ina ba to bai kamata ya dawa ba ka'idar da dama akwai wannan tsarin domin annabi cewa al ulama warasatul anbiya fa innahum lam yuwarithu dinaran wala dirhama su ma a malamai magada annabawa ne kuma ba gadon da ake magana a kai ba gado ne na kuɗi ko wata dukiya ba gado ne na wannan abin da suka ɗauko na nauyi shi ake magana a kai ba dinari ba ne ba dirhami ba da duk wanda ya ce zai yi koyarwa tsari irin na annabi alaihi salatu wasalam to sai ya shirya wa zuciyarsa cewa zai haɗu da kalubale ta ko'ina tun daga gida ɗan uwa da abokan arziki da kuma ɗan wani sai ka shirya wannan in ba ka shirya wannan ba to kamata ya ka ajiye da awa ka koma wani abu shi kansa wani abin da za ka kalubale da za ka je ka karatu gwara ma ka yi mai lada wanda dama ta san cewa an gaya ma da lada to shi ne babban jigon sura to Allah ya ce hakika mu aiko annabi Nuhu alaihi salatu wassalam ila qaumihi zuwa ga mutanansa me aka aika shi shi Allah ya ce an anzir qauma kan kai kai mutu wa'azi mutanen nan na kai mutu wa'azi min kawai an ya'tiyahum azabun alim din ka ko azaba ne radadi ka zo musu kamar sakan da farkon ayar an fara ya annabi Nuhu cewa za ka yi gobarna ba fa za su amsa domin karshen abin da zai faru a zamun alimci za ta amma duk da haka za mu ji a cikin ayoyi da za a ji a nan gaba za a gaya mana duk da Allah ya fara fahimci labarin cewa za su yi saurin kai amma annabi Nuhu bai gajiya ba domin umarni aka yi ba cewa kawai ya yi da'awa shi ne in gauri an yi a cikin hum azabul alim sai Allah ya ce kare ya kawo sai yace ya ku mutane da inni lakum nabirun mubin ni a gare ku nabirun mai gargadi ne mubinun kuma mai bayyana gargadin abin yi ba koyewa ake ba sai yace mai gargadin ani abudullah lallai ku bauta wa Allah wata ku kiyaye su kuma Allah da kansa yace wa yuhadirukum Allah nafsa Allah ya ba cewa ku kiyaye ni na sha ba da wannan misalin ko babban mafuli ba mahaifi ba mahaifi ce kaiwa da tafiya yi ka san kalma ce kawai idan da ne nauyi idan ba kai gona da zai shigo baya shi ne tafiya yi to Allah ya ce wani hajjin kuma Allahu nasa ina cewa ku ku kiyaye ni to shi ne wata ku ku kiyaye Allah wa iya wani kuma kuma biyayya ka kan iya wannan aya aya ta uku iya ka tinta kawai kai ba ki hada da ki tabbata ba domin a yi abudullah wata kuhu la ilaha illallah kenan ko a shahadu an la ilaha illallah abin da sun nuna kenan wa yi aure kuma ku yi biyayya shine kuma wa a wani hadu an na nabiyaka rasulullah annabin da aka aiko shine wa shahadu anna muhammadan rasulullah in aka dawo da shi samu al'umma iya wannan ayar kalimatu shahada take tabbatarwa kamar yadda muke bada misali da wasu ayoyi kamar yakun bi taguti wa yu'min billah kar da hali duk wanda ya kafa cewa dagudu ai ai ai ibadu wa nabiyyu ba shi ne kalmar la ilaha illa allah ba to shi ba ba manyan kurbi dagudu annabi kenan wa yu'min billahi al isbat la ilaha illa allah to shi Allah madaukakin sarki yace yaghfir lakum min dhunubikum idan kuka yi wa Allah da manzo biyayya to Allah zai gafarta muku wani bangare na zunubanku idan kuka yi masa biyayya wani bangare na zunuban to shi ne nan da yake a yabulun na wata ko ai uturku ma'alimahu wa janibu ma'asimahu duk abin da ana yawanta ku kiyaye ku ni tanzu sa'u wa ji an fi ma'amurkum bi ku mun biyayya ce da abin da nake umarnin ku da jiwa na haku ma'anu kuma na ne ku akai yaghfir lakum min dhunubikum lallai sai Allah ya gafarta muku zunubanku idan fa antum ma umirtu bihi idan kuka aikata abin da aka umarce ku da shi wa sadattum ma ursiltu bihi ko ma amartukum bihi idza fa'altum ma amartukum bihi idan kuka aikata abin da na umarce ku da shi wa sadattum ma ursiltu bihi ilaykum sannan kuka gafar kuka gaskata abin da aka aiko da shi zuwa gare ku to gafaran lahu lakum dhunubakum in kuka yi haka Allah madaukakin sarki zai gafarta muku zunuban shi za ka ce min anan ba ta wuce zai abin ai an zunubi kuma ajini ba wani sashin zunubin gaba ɗaya zunuban za a gafarta mu in kun ba Allah kun goma zo gaba ɗaya to me za a yi za a kawar muku wato za a ga ayyar faula kuma an zunubi kuma Allah zai kawar ce game da laifukan da kuka shi yanzu da kun yin zunubi kun wayo an kirkun bayan nan kuma Allah zai jinkirta muku ya muku jinkiri ila ajalin musamma zuwa wani lokaci wanda ya wanda aka sanya wa juna sananne ayyukan da bi amalikum wa yajra'u ankum al'azab Allah zai kara muku wato garu sannan ya kawo azaba gare ku annabi zalam tanzajiru amma ya haku ma'anu a ba'ahu bikum wanda in ba ku dena abin da aka hana ku ba Allah zai jifa ku cikin azaba to wannan ayar wasu malamai suna bayani kamar da ma ne kawo shi inna ta'ata wal birru wa salatu rahim cewa wannan yadda dillu bi hadhihi al-aya man yaqulu inna ta'ata wal birru wa salatu rahim yuzadu bi hadhihi al-umri haqiqatan cewa idan mutum yana yin nagarta da biyayya ga Allah da sada zumunci Allah yana ƙara masa kwanakin duniya a cikin ana larawa kamar yadda a yake annabi alaihi salatu wasalam yake cewa duk wanda yake so Allah madaukakin sarki ya rada masa a cikin rayuwarsa kuma ya ƙara wa arzikinsa to ya sadar da zumunci kuma ya wariya ya biyayya hadisi ya tabbatar da haka shine wanda yake cewa duk wanda Allah ya halitta shekaru kashi biyu a cikin sai a cikin masu cin tamanin misali saba'in da dare sai a ce to wannan saba'in din in ba ya sa da zumunci iya nan zai da tasa'in kuma yana sa da zumunci sai a ce a matsan da shi ba yana jiya ga Allah yana sa da zumunci yana wayan abubuwan kai ko da dawo iyaye sai a ce to matsa gaba biyu ko saba'in ya yi jirgin da ta farko sai a kara masa kan ba haka wasu malamin suka ce domin saboda ka'idar yankun lahu ma ya jawo wa yusbit ko wa yusbit wa indahu ummul kitab Allah ya da damar da soke wani abu ya kuma ta da wani. To duk wanda Allah ya halitta yana da shekaru kashi biyu. Idan yana sa da zumunci, yana biyayya ga Allah sai Allah madaukakin sarki wani kila wani zai harawo da ciya to ai ba wani a gidan ya kowa kirki ya kowa za mu zumunci kuma bai karanta a gidan da ya yi mutu. To wani kila da baya wannan shekara goma ne. Shi ne kawai. Da shekara goma zai yi. shi ne abin da za ka kawo ba wai ana nufin wai lallai zai mutum ya yi su tuna wasa ba hula ba haka ake nufi ba wani ina da babu wannan shekarun da kake ganin su ƙanana to ba zai kai su ba ba ba zai kai su ba eh dan dai amfana hauki ma ya amfana kuma an fahimta da kyau ko to wannan shi ne abin da yake faɗa wai yau akhirukum ila ajalin musamman ya Allah muku jinkiri zuwa ga wani lokaci sananne illa ajalin la ya ma ku sani shi ajalin da Allah ya dora wa mutum idan ja a in yazo la yu anha ba a jinkiri ko na sakan dai saka ɗaya ba za a tsara wa mutum ba to amma mun yi bayani akan me yake zuwa faɗa akan wato ƙarin shekaru da abin da ya zo da shi sai Allah ya ce lau kuntum ta'lamun amma ina ma a ce kun san haka dangane da wannan sai Allah ya ce قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا kaga yanzu annabi ruwa alaihi salatu wassalam sun fara gwagwarmaya da mutanen domin Allah ya ce malam ya ce yusbiru ka ala an abdi wa rasulihi mu alaihi salam Allah yana ba da labari dangane da bawansa kuma manzansa annabi Nuhu alaihi salam annahu shaka ila rabbi ya fara kai kuka zuwa ga ubangiji azza wa jal to amma da ke ne kauni kira abin da ya haɗu da shi a cikin mutanensa wa ma sabara alaihi fi tilkal mudda al-dawila da irin hakurin da yake tsawon lokacin nan tsawon lokaci Allah da kansa yake ya je kara dubu ba hamsin yana da'awa dubu ba hamsin aka yi shekarar yanayi shekarar da annabi nuhu ya Allah bai gaya mana shekara nawa ya a duniya ba ba faɗa ba amma in ya na da'awa kawai shi ne ya wannan kuma idan ba mu manta ba ba shi ne a annabi da annabi adam ya tsara shekaru ba shi ne ya tsara mana shekara nawa arba'in ko da ya gani a cikin zuriyar su yi wannan kuma ba sai dai shekarun nasa kun zo shekarun ma har gansa kaɗan wanda ya yi awa ba shekara dubu ba hamsin wata kila ya kai shekarun sa dubu biyar zai yi ce wannan shekarun kuma yan kaɗan zai yi ya ce to ya ubangiji ne a ƙara masa a nawa aka ɗauki shekara arba'in aka ƙara masa to shi ne lokacin da lokacin da yi wani ya kiran lawo ya yi aka zo ɗaukar ranzu ya wani ya yi saura arba'in ita ma mutuwa dole sai kawai amma ba san ta ake ba eh shi za a ke cewa sannan kuma ba tsoron ta ake ji ba ta da biya ce ba eh tsoron mutuwa a yin taɓa hankali an dole ne za a yi shi kuma abin da ya zama dole na budda minu ta da biya ce ba ka san cewa za ka yi tafiya jiri zuwa abuja ai ta da biya za ka yi kuɗin mota kayan da za ka tafi da su da wasu haka yake ita ba wannan gurin sai an yi to yi da shi kawai malam tunda na budda min ka ce ka tafi kawai sai da shi da Allah yake wata zawwani fa inna khayra zadi taqwa to shi ne Allah yake fa nasiya adam wa nasiya ummatu annabi adam ya manta shi ke na al'umma ta ba ta ta zama mai mantuwa shi za ki zuwa da insan mai mantuwa ke ai ba da mantuwa ba ai da yawa abubuwa ba za a yi su ba amma mantuwan nan ita kanta rahama rahama dan rashin mantuwa ya zanto wallahi ba za a yi moruwa wani yar riga ya shiga gida daga lokacin da ya tuna cewa ko shekara ɗari aka ce zai yi in ya tuna komai ya tafi domin ya san rage su shi za a yi wa masu liya da insanin insanin illa ne na su ba ta ba sanya ba ta yawa mutum al'insan ba sai saboda yawan mantuwa kawai daga nan ka samu sunan al'insan to mantuwa rahama to shi ne ma da yake gaya mana a nan yake cewa da kuma irin lokacin da ya dauka هي ألف سنة إلا خمسين عاما ما بين واتو وما بين وما بين لقومه ووضع لهم ودعاهم إيانا وندعوا قومه إلى الرشد sai wa su ta hau shirya amma suka yi to shi ne Allah ya ci gaba da ce mana kana raji sai ce ya ubangi in ni da auki kauni laila wa nahara ni na kira mutane na dare da rana dare ba dare ba rana abin da ba wuce yake cewa na yi musu da'awa ba dare ba rana falan ya zirun du'ai amma ni rana bai kara musu komai ba illa zirara ta ce gudu gudu kawai abin niji maimakon mutum ya tuntu zai kare shiga dawa maimakon mutum ya tuntu zai ga ya kare shiga dawa shi ne illa firara wa in yi yomi kullum ma da autu duk lokacin da nake rasu ni yabbira lahum dan ka zama da musu kurakuran da suke da zinuban da suke da zama mun da kin burka ya aluwa sabi'ahum sai su sanya yan yatsun fi azabi ba kullun ka ga jarabin mutunci kenan wai ba za ma a ji ba sai a samu ɗan yatsu kaga Allah zai amfani da kalma wato jiji wani bangare na ɗan yatsu ne ko bangare ne da yaji na wato amfani da kalma ɗan yatsu gaba ɗaya alhali wani bangare suka sa don a nuna wa mubalaga kai ba wata ka wajen soke kunnan amma in ya ga na ya mula sunansa da yawan da a zo ana nuna mu sai Allah ya ce a sabi abu ana kaiwa wani ɗaki da sun kai masu wajen toshe kunna kamar za su zura hannu da shiga kunnuwa saboda toshewa shi ne da allo a zajiya sai su sanya yan yatsun su fi azami ma kunnuwa a toshe to sai Allah bar wajen zargi ce ba za a nan ba wancan kyautu ya ban kuma su lullube kansu da tufafu bayan toshe kunne kuma an rufe jiki sai Allah ya ce wa a sauro su toji tojewa jini mutum ya ɗora a kan abin da yi ba za ba a yi ba wancan baruti girman kai zai girman kai da ba ba da rufe aiki wa kamfun da in gaskiya da raina mutane kana ji kana gani ka ga raina da kidan ban gaskiya saboda kana ganin wanda ya fara ɗin ka girin ji a ko kuma a ka kidan ban gaskiya saboda kana ganin wanda ka gaya wa gaskiyar ka bi ne eh kawai ka zo ka kika ba abu sai jami'ai ne za su gaya mana saboda kai kana gani kai kai ka sani in ba da gurin ka gaskiya ta zo ba za ka karɓa ba shi ma na girman kai ne mai ilimi yana girman kai jami'i ne yawwa shi mai ilimi ya zanto ya raina wanda ya kawai raina mutane ko da ba a kika ba gaskiya ba yana ganin kowa ne da ba saboda yana da ilimi wannan girman kai ne shi ko wanda bai za abu ba a gaya wani ke kika ba saboda yana ganin wanda ya faɗa yin sa ba kowa Allah ya raba masa kowa da nasa bangare ne ilimi da kuma wanda ba bai kai ilimin ba to shi Allah madaukakin sarki ya gaya mana cewa wa kan toyi wa takbaru fi girman kai istikbaran mutukan girman kai ya Allah ya ce sun ba sannan ni da autuwun biyara annabi Nuhu ya nana ta ce ya Allah na yi kiran nan fa fili karara na fito a cikin jama'a ne kiran nan shi ne sun mai ni da autuhum jihara sun mai ni a alantu lahum ai da alaka bainan nan a gaban jama'a sai kafa ji ku yi ce jama'a ku ji tsoron Allah Allah ji da ne ji dangan da haka ji da wani ba kowa yana ji sun mai ni a alantu lahum sai ce da nan nayi alhamdu a da yanzu ji alhamdu sanarwa wajen yi ne ji jama'a da Allah gobe akwai zama a guri kaza domin tunatar da ku Allah in ma yau ku biya wato gobe za mu haɗu bayan lokaci kaza biya yi wannan sanarwa shi ne halattu lahum ayyuka na ma zahiran bi sautin ali magana daga mun da yake yi a musu wa asrantu lahum ikrara sannan kuma na koyi koyewa wanda take kai wata kowa wata ka sai je kai da ke ji da Allah kai kokari ka ba Allah kai da kaga Allah ba wuce da shi shi kadai da jin da abokawa sauran mutane kaje da biyu kai da shi ba kowa shi ne a tsarar da lamun aiki ma bai ne ba bai ne tsakanin yadda cewa aka gida yake buga wa mutum cikin da yake kofa za ba kofa ya ce ka yi kokari ka ba Allah kar ka biyo mutane an yi na jama'a wata kila jama'a ne ta hana kari to ga ka gaji kai da kai jinki fadawa alimu da'awa ya nau'anta musu da'awa salo salo litakuna an ji addini domin ta kai matuƙa gare su shi ne wata rasulun isra'a amma duk da haka da wannan abin da yi suka kiri sai Allah ya ce فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا فقلت استكبروا ربكم كأن بنوريتي كن مغافرة وبنجدي إنه كان غفارا لمو وبنجدي يوم غفارا ba yin gafara sau ɗaya ba yin yawan gafara ne duk lokacin da kai zunubi ka koma gari shi to ne gafara ne akai akai ai da dukkan ilan na idan kuka tuba zuwa ga Allah madaukakin kai to shi ne idan kuka yi wannan yurtili sama'a alaikum ai yurtili sahaba sai Allah ya aiko muku da girgije alaikum zuwa gare ku in kana girgije kuma alama ce ta ruwan sama zai sauka ni jirara ne yawan gaske ai kun ba da da kan da su mun da da su da ita bi majani bi majani sama yace sun roki ruwan sama na cewa Allah ba ku zarki ya saukar da ruwa saboda suna fama da rashin ruwa a lokacin to idan kuka yi Allah zai saukar da ruwa mai yawan gaske wa yunzirukum bi amwali sannan ya kara muku da wata dukiya wa baniya da yaya wa yaj'al lakum jannatin sannan ya sanya muku gonaki lambuka wa yaj'al lakum anharan sannan ya sanya muku bayan gonakin da lambuka sannan ya sanya muku koramu daban-daban idan kuntum ila lahi wa takbartumuhu in kuka tuba zuwa ga Allah kuka nemi gafara wa ta'tumuhu kasra kasura rizqi alaikum idan kuka yi Allah ne ya Allah zai yawaita muku arziki wa asaku min barakati sama sannan kuma zai amshawo da ku daga albarkatun sama wa ambata lakum min barakatil ardi sannan ya fito muku da tsirrai daga albarkatun kasa wa ambata lakum zar'a ya fito muku da shuka wa dala lakum zar'a sannan ya fika wato hanzozin dabbobinku da nonon da za ku sha wa madakum bi amwalin wa banin ya kara muku yaya da dukiya ai a da kuma ramuwa da wal aulad Allah zai ba ku dukiya da yaya waje ala lakum jannatin fiha anwa'u thimar a ba ku gonaki da lambuka wanda suke da kayan marmari iri iri to shi wato waje ala lakum jannatin waje ala lakum anhara shi da wani daga cikin magabata ya zo kawo wa Umar bin Abdulaziz ko wani da yake shi yana fama suna fama da matsalar rashin ruwa a garin jinjiri ta buku ta buku yake ba ana haka ce ga wani yaro ya kawo korafin su kuma kan yana da matsalar dukiyar da yanzu jarin da ya kasa yake ta buka yake ba wani yaro yake ji yayin da ya haifa mutuwa ci yake ta buka yake ba sai wani yana yi yake duk mutane uku sun zo sun yi tambaya ka ba da amsa iri ɗaya yake kike da amsa yake wa kada wanda Allah ya faɗa ba wa kun tattabiru rabbakum innahu kana ghaffara yusil samaa ka ga mai magana ruwan sama ga shi na an bada amsa istighfar za ka mi dirarar ruwa za a ba ku mai yawa mai magana kamfar wato arziki shi ma ka je je istighfari mai magana yaya shi ma istighfari duk wata magana da ta ne kai ka samu istighfari kai da kyau musamman zarar da muke bayarwa ka iya istighfari kana zaune kawai kana zaune ka yi sama da saba'in ɗin da annabi yake a zama ɗaya ka saba wannan za ga lalle hakiya da kake ciki ta abubuwa da yawa da kake ciki wanda sai shi ma duhu Allah zai kawar wa yawa mutum sai ya ba mai ko ka jago kake ciki ya ci zuwa ko ka rika yake ba ni ba ni sani ba ballan da zan sai ka dora da rawar da kuta da salatu da zarar alfijir ya kusa zaura mutum ya biyar alfijir ya kullu ka koma yake ba da kawai salo rabin zuri wa tuwa alayya innaka anta tawwabul ghafur ko innaka anta tawwabur rahim allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa qadin sayyidul istighfar astaghfirullah alazim wa atubu ilayhi astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa hayyul qayyum wa atubu ilayhi duk wannan sana sai ka koya kana yi za ga abubuwan ka komai ka tsakko sai Allah ya shiga domin shi yake gudana sarka shi ya yake warwarewa irin abin nan da za ka ga idan dare ya haɗe a wani lokacin jere a koyi za a yi ya ke ko to irin wannan sarki ya rika fada idan mutum yana yake gudana duk sai Allah ya zare ba sai ba ya Allahumma amin to saboda haka wayannan abubuwan ya kamata mu kiyaye da kyau mu lura da su da yawa mutum zai zo ya cewa wato abubuwa sun kige madu abubuwa ya rasa wani ma ya ce cewa an sa hannu sai mu ce ka ana ka yadda kafa ba hannu ba da kafa to idan kai ke yin tinbaru wallahi Allah zai warware ma ko sai warware ma saboda haka wannan shi ne aure ya sako ka a gaba ko ka sako shi a gaba ka rika istighfar eh ko da yin yanayi wani abubuwa wani ya rike ma ya haka kawai ko kuna bibiyin shi ka da ni baro rana eh wani ya rike ma kuɗi idan istighfar kai wa Allah ƙara to so da haka wayannan abubuwan su ne abubuwan da ya kamata mu kiyaye kin ci gaba ne shi yasa game da miji a karatun mu na awali da yau wallaila nace an an zo ta gaba zan karanto mana fa'idoji ne tunda muna babu istighfari imam gobe da kai zai ya fitar da fa'ida ɗari ta istighfari to ko goma ce ko aljiran za mu kokari da mun gama mu biya insha Allah ta'ala to wannan shi ne abin da Allah ya yi wa mutane idan ana yin istighfari to Allah zai shige muku a gaba ko wani irin lamarin da Allah yake malakum la tamzuna lillahi wa qara wa qad khalaqakum aqwara Allah yake malakum bi ganin la tamzuna lillahi wa qara ai la tahabuna lillahi azamatan lahu me yasa ba ku jin tsoron Allah dan juna ai da kafun kamar da malami ko kuma wato ba ku jin tsoron Allah wa qala saboda girmama shi kawai kan jin tsoron Allah kai mai biyayya cikin abin da yake ba ka ganin girman Allah wa kawai sai wajen girmama shi me yasa Allah ya yi baya da ana ga alamar tambaya a alqur'ani da za ga alamar tambaya ne ne gare ku shi ne ibn abbas da mujahid da zahab suke cewa ai la tu'azzimuna la hatta azrafi zai da ba girmama Allah yadda yake zai a girmama shi ko kuma ai la tanabuna min ba'ti wa nikmati zai da ba ku tsoron azabar Allah da kamunsa wa qad khalaqakum adwaran alhali Allah madaukakin sarki ya halice ku adwaran zango bayan zango zango bayan zango لقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ko thumma ja'alnahu fi qararin makin thumma khalaqna nutfata 'alaqatan fa khalaqna 'alaqatan mudghatan fa khalaqna al-mudghata 'idhaman yati wa kasawna al-'idhama lahman thumma ansha'nahu khalqan akhar fa tabaraka Allahu ahsanul khaliqin shine aswaran din sauran ba da daurin daga dugon mani sai gudan jini sai soka sai kashi sai a lullube shi da nama wannan sauran ba da saurin da shi ya duwara wasu ba daga kuma suka ja tanya wani zai gani shi mai sanyi wani mai zafi wani mai karafi ne sauran ba da saurin da amma dai ba na ta farko ta fi an gane ko shi ne wakar kanakakun a duwara hakika Allah ya halice ku zango bayan zango sai Allah ya ce ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا ألم جن بابا غني كيف خلق الله يا الله ملوكتين زنكيا في سبع سماوات sammai guda bakwai tibaran wata kan daya ai wani da ta fauka wahiya wata kan daya waje an da mara fi yin lura sane sanya wato wata a cikin sammai da ne ya zama haske amma a wace a wace a wace sama aka sanya wata da taurari a sama da ne amma sai Allah ya ce waje an da kamar fiyin da tabaraka alladhi nazzala al-furqana ala 'abdihi ya tabaraka alladhi ja'ala fi samai burujan waja'ala fiha sirajan wa qamaran munira kaga Allah ya kara gaya ma sirajan wa qamaran munira to shi ne nan Allah ya sanya wato waje ana zama da jinin lalura ya sanya wata ya zama a cikin haske a cikin musamman waje ana samun sirajar sannan ya sanya rana ita ba a sama ta ɗaya da ita ba ta zama wato fitila ita ba ai ba wata bai nahu ma filistina waje ana kullum min huma a abu a ranar mutsalatar ala idatin Allah ya sanya su zama a cikin suna canjin lokaci tsakanin rana da wanda kamar da Allah yake huwa alladhi ja'ala shamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adada as-sinina wal hisab ma khalaqa Allahu dhalika illa bil haqq jalla yake yufassilu al-ayati liqawmin ya'lamun Allah shi ne wanda ya sanya rana ta zama haske hasken mai zafi wanda za a ji a samu vitamin D a cikin sa wani kamar nuran kuma ya sanya wata ya zama haske mai sanyi wa qaddarahu manazil sannan ya tsara musu masaukai li ta'lamu Allah ya yi wata da rana ne don ku san adadin sirri na adadin shekaru da ba rana ba wata ai ba za a gane shekarar wani har ya riba wani ya ce an kula zuwa illa ba rana ba wata ba yadda za ka faɗi wannan ba an bai da ake ko shi ne wani hisab da kuma lissafi cewa an yi mutuwa yanzu za a wata hudu da kwana goma saboda haka da rana da wata za a gane Allah ya ce ma halaka Allah zalika illa bil hakim Allah da halittu wayannan ba nan gaskiya kawai je da gaskiya bi masiru da ya ga Allah yana rarrabe ayoyi ne bi kawai ya ga mu daga masu hankali masana ga wanda ya san Allah to shi ne waje alal kamar da yin nuran waje alal shamsu siraja ta Allah ce wallahu ambatakum Allah shi ne ya tsirar da ku ne alhaji daga kaza na ba ta tsirarwa domin ta dinga annaba Adam kuma an san cewa annaba Adam wato kalakahu min turabi Allah ya yi daga turbaya to shine thumma yu'idukum fiha ila mitin kenan sannan bayan kuma da mai da su cikin kasa wa yukhrijukum ikhrajan sannan kuma sai ya fitar da ku daga cikin kasar ikhrajan saboda haka lalle fitarwa wani wani abu da mun je wani taro wani ya faɗa jiya ya ba ni mamaki sabuwar kalma da naji da ya tashi da ya rikira cooperative ne ana bayani cewa cooperative din nan ya kamata ya za shiga harkar kasa a shiga cooperative ne shiga harkar kasa nan saboda yanzu ita ce ba abin da yake da shi waye kaza kaza an yi da taro lafiya lau amma wani da karshe karshe ta ji da yanzu da yake yi lallai yana goyon bayan a shiga harkar kasa nan domin abin da yasa daga lokacin wai wai kasa ba a faduwa a cikin harkar kasa domin daga lokacin da annabi alaihi salatu wasalam ya ya bar duniya aka binne shi wai daga lokacin kasa ta koma ta fara daraja sai ya ce a za mu baka minti goma sai ka fito da inda ka samu wannan da kawai da ba wannan ba wani yana ba ba da ce wani da mutum zai ɗauko kawai da ciki cewa daga lokacin da kasa ta ɗauki annabi alaihi wannan zai sai yana bukatar dalili Allah saboda haka yau kawai muka ce sai wani ke dana wani na hukumi sai ce abu ki goma za mu wanda ni ma mana inda ya ba a yi wannan magana da ka ba a yi ba a yi saboda haka kawai a ganin ka ko saboda ban taɓa jin wani isin ba ɗin ban wannan wannan idan aka yi za a kwamfani shi za ka gani abubuwa wato da za a fito ma da su masu nauyi a ƙarƙashin wannan sunan hadisi ban to saboda haka Allah madaukakin sarki yace Allah yake wa yukhrijukum min sararin kuma ya fitar da ku daga cikin ta fitarwa an yi wa kiyama rana al kiyama ne wa yukhrijukum Allah madaukakin sarki zai dawo da ku kama wa da kun awwala ma kamar yadda Allah ya fare ku karan bani shine wallahu ja'ala lakum al arda bisada sannan Allah ya sanya muku kasa a matsayin shimfiɗa ai ba ta daha wa mahadaha Allah ya shimfiɗa ta ya daina muku ita wa qararaha ya tabbatar muku da ita wa tabbata ya tabbatar da ita da jiban a rajiya da kafaffun duwatsu a cikin mutane da manya manya sai Allah ya ce لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا لتسلكوا منها وتؤي لها لكم لتستقروا عليها Allah ya halitta kasa a gare ku ne wajen ku don ku tabbata a kai ai wajen ku ko biya ai ku ku ku shiga cikin da kuke so sai ga wani yanzu baya waka a kasar da yake ya tafi China ya tafi Malaysia ya tafi Dubai ya haka shine zafin ku min hada subulan tijaja wato hanyoyi daban-daban duk inda kuke so kuma shi ne yana da kudi yana da yanci visa sai ga duk inda ya ga dama yanzu zai to shine da tafi ko ainihin nawahiya wa ajaya ta sanin da jikin kwanta wa kariya da jere kowane iri wa kullu hada mimma wa nabiyyu billo wannan da yana biya wanda annabi ruhu yake kai musu azizi yana gaya musu alaihi salam ala qudrati llahi wa azamati dan gani da kudrar Allah da girman Allah sai kalli samawati wal ard wajen halittun sammai da kasai wani amahu alaihi bi ma ja'ala lahu min al-manafi' da irin ni'imar da Allah ya musu da abin da ya sanya musu na amfani as-samawiyyah wal arabiyya na sama da kasa fa huwa al-khaliq wa razi wanda ake so ji wajen yin jiya aji shine ne da halitta sannan kuma a ranar mai azurtawa ja'ala as-sama'a bina'an shi ya sanya sama ta zama gini wal arda mihadan ya sanya kasa kuma ta zama mihadan kin fada wa wuta ala rizqihi min rizqihi dan ni yalwatawa halittar da arzikin sa yujin tadluku minha subulan tijada sai Allah yake kana nawa rabbi law asawni sai annabi zo yace ya ubangiji lalle su asawni sun saba wa tabu man lam yajidu malu suna biya ga wanda wato malu wa waladu illa fatara wanda dukiyarsa da 'ya'yansa ba ta kara ba kuma in ba a kara ba suna bin wani daban san zuciyarsu da wani daban da yanzu yana ɗauke su da kan wannan tarba shi ne wace ba umar da ya zidu suna bin wanda ba abin da wato ma yi wa wani wanda ya zidu ba ya fara ba komai illa kasara in ba asara ba wa makaru sai suke makin makar wani irin makin ce kubbara ne girma domin ka ba ka ce kare babban gida kubar wanda ya fi wannan girma kubbar kuma wanda ya fi wannan kima girma an gane ko yawa kamar yadda za a ce jama'i ya ce jummal an gane ko hakan ya ce hasan mai kyau da mafi kyau to shi ma wannan haka ake kawo shi kubbar zai kiwa kabir kubbar kubbar haka yake mafi girman girma kenan to sun yi makirci iyakacin makirci mai girman gaske me makirci وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا
ولا تذرن آلهتكم kada ku kyale allolinku to wannan shine makaran ku bara da cewa kada ku kyale allolinku shine babban majisi hadda dingira zuwa allolinku ababan bautar ku kada ku kyale wala tadarunna waddan sannan kada ku kyale hu sunan wani malami ne a lokacin amshakin malami ne zartacce ne bin Allah shine wudu wala suwa kar ku kyale malam suwa shi ma shi ma suna ne wala yabuta ko malam yabo wa yauka da malam yauk wa nasran da malam nasr wayannan guda biyar din duka malamai ne dukan asalin su malamai ne bayan sun mutu suna ruwa Allah mara hutun sarki sai mutane suka ce gwara mu ga da mutane nan kar a manta da su ya ka zanza da hotunan ana da ana da ana suka ji a wanda suka yi zane sun fara mutuwa ɗayansu da sauran suka ce ai zane kuma zai goge gwara da mutum butumi sai aka koma mutum butumi kawai sai aka sassaka su to daga nan wannan suka zo bayan su kuma sai suka koma bauta musu shi ne illar aiki duk wata bid'a da za a kirkiro yanzu bayan shekaru ƴaƴan burjima za a kai da su akan cewa addini alzori su ba gaban mutane za ki cewa za a yi yau kaza ba yau ba su to nan da ƴaƴan ko aka zo ƴaƴan ma ka burjima za a rike da su a ce yau mu rasul addini kuma a ce in ba ka yi ba ka za a abubuwa da wa kake kira a gaban biyan da iyayen mu amma yanzu ba yi ma zai yi da matasa ba kuma su yi ma'auri a kan cewa an ba ka yi ba ka san annabi shi ne ma'auri to illa kenan duk abin da za a kirkiro a ajiye shi to wanda za su zo na gaba kuma ita bi illa bid'a kirkira ba da ubaje biya kuma ba wanda ya je zuwa ce dan me kaza yake kai ma dan me domin ba ta da wani ma'auni ko jikin idan na yi ta maka ce dan me sai ce kai ma dan me in kace na ba ce wani kai ma na ka ba kyau tsari da jawa shi ne kawai abin da addinin Allah da annabi ne da su su suke da ma'auni idan ka yi ta abi zo annabi ne da shi ba to shi ne ma'auni kun ga game da nake yawan faɗa ita wannan duniyar ba ko har duniya ta tashi ba za a dina waɗannan rikice-rikicen ba babban abin da Allah zai taimake ka abubuwa biyu ne kyakkyawan niyya da neman ilimi kyakkyawan niyya ita za ta za ka rika neman gaskiya duk inda take sannan kuma kana neman ilimi bil haqqi da gaske to za ka bi ilimin mutum ko tafiya yake alifin ba'un nabin sa a baya in ya zo da son zuciya zai ga Allah ya hakka ma sai ka gane amma wannan ne ba za a dina ba ba za a dina ba domin alƙawarin annabi ne kuma alƙawarin annabi mun tabbatar da ba zai faru ba kada ɗauka wani abu a tsawa wani abu ne canja haka za a kai musamman ga gidan ike ɗan bako ba kowa yana da ita a hannu saboda haka sai abin da ka ji ka gani kawai kawai ne ne Allahumma ya mukalliban qulub tabbit qalbi ala dinik kai ce zuwa wa Allah amma Allah ba za a dina ba wannan abubuwan ka rika ji kenan yau an ta ji an gawa da wannan gobe a kuma wani ba a jiya ne ke fara a karatun mu ba cewa kiran da ake wasu suna nan kuma za ka ta kuro da ba kuro da ku su bayan an gama da cewa ba a yarda da hadisi ba su kuma za su fito da tashi da awar nan da lokaci kadan ina da ne musu kiran su kuma za su zo ce gaba ɗaya Qur'anin ma wace gaba ɗaya na kotar bayan September eleven September ta ika ruwa cewa ya ce wasu ayoyi guda ɗari uku da wajen sittin a cikin Qur'ani wanda ke koyar da ta'addanci sai abin ya ika ruwa an ɗauko ni an ɗauko ni sai an yi wanda yin jahilin kufara suka ce wannan jahilin kauri akwai ƴan ɗin suka ce ya zuwa na jina a masu kafinin na jina ilu na kuminar kufari ita ma akwai ƙarfinin na jina kafinin na jina la yi biyu na jina wa yau lafi ita ma aka ce duk wani abubuwan suka ne su zaho su gudan talatin da gudun ɗari uku da wani cewa a jini aka yi wannan ba su karɓo ba to suna yare mace su kuma za su zo a cikin ƙwar'ani su kuma za su zo siyasa to amma Allah ya yi alƙawari inna la hanu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun illa ila ka zuwa za ka yi Allah ya sa ka zama cikin kalila kalilan ma ka zakar kalilan minhu wannan din da Allah ya kare imanin kuma zuwa gare shi ba tare da an fara ma ba bari mu ƙara zana da suna ta maganar lokaci to wannan shi ne asalin mun abba da yake malamai ne nagartattu amma mutane sun zo kai hukunan daga wani su koma hukunan wa kada azan lokacin sun batan da yawa kuma sun fata da yawa wala ta ji imani na illa zalala ba abin da yake karawa zalimai irin wannan ba bata ba sai Allah ya ji
مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا.
مما خطيئاتهم تقول الكرة da gangan akwai ya da zama da ma a ɗaya ogulku saboda gangancin da suke nan yake ne Allah ya ce ya muka halakar da su muka jirgin da su ba uja ke nonara muka shigar da su wuta balan ya ji juna min duni lahi ansara ba za ka taɓa sama musu mai taimako ba koma bayan Allah ba ɗaukacin zai ba su da wani mai taimako ba Allah ba sai Allah ya ce وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا وقال نوح ربي annabi nuhu ya ce ya ubangiji la tazar ala al-ardi kada bar kowa a banka sannan mina da kafiri ne inda kafiri ne da yaran ko gida ɗaya Allah karka bari innaka domin ya Allah idan in da zaro mun ga wasu yudillu ibada za ka batar ma da bayi ya yanke kauna shekara dubu ba hamsin ana abu ɗaya yudillu ibada za ka batar ma da bayi wala yin da ya Allah har matan su masu ciki ba abin da za su haifa illa fajiran in ba yin jinsa ba ni dan jinsa ne duk wanda za a haifa ba wai wanda suke yi barka sabba ba ƴaƴan da suke cikin su ko yau suke ya samu wallahi ba mutum yake ji bane kafara bayan iskanci kuma sannan kuma kafai duk wanda za a haifa kai ko ka san al'amarin na yi kauri an kai annabi nuhu bango kwarai da gaske to shi ne Allah madaukakin sarki yake wa la yuju illa fajiran kafara ƴaƴan da za su haifa ma fajirai ne kuma kafirai dukkan ai fa nan yaji lahum min dunillahi azan sai Allah yake رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا Allah تبارا madaukakin sarki yace annabi Nuhu yace rabbi gifirni ya Allah ka gafarta mu wani wani da yake da iyaye na shi aka ke ladabin addu'a in za ka yi ka fare da kanka اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا haka ake yi saboda aka bare wa kanka sai kuma ka sa iyaye da kuma sauran mutane to rabbi bijini annabi ruhu yace ya Allah ka gafarta min wani wani domin shi kanka fara yi da kanka ne ma kanka gafara wani salo ne da zai sa an sama addu'a domin ka nuna kai ma ne ne amma cewa Allah ya yi muku ya gafarta muku kai wannan ne idan kana da generator kanka kai ba ka da shi kenan yawa nauyi ne na girman kai cewa ya Allah ya yabe muku kai wannan shi kenan wannan kalmar cewa Allah ya yabe muku ai akwai nauyi da girman kai amma cewa Allah ya gafarta mana a to akwai tawazu kankan da kai Allah ya kula da mu ya gafarta amma ba za ka ce Allah ya gafarta min da ku ba sai ka haɗa da yanzu kawai duka kike an gane ko to shi ne wani wani da yake da iyaye na shi sannan bayan ya yi wannan kuma sai ya ce wani ban da kan aiki da duk wanda ya shigo gidana mu'min ne amma gida gida ya ya zama yana mu'min kuma shi da haka da duk wanda ya shiga gidana to da har wannan dan nasa da ya zama kafiri da har shi yake ne ba gabara amma dai ce wanda ya zo gidan nawa ya Allah muni ne amma in da zama muni ne ba bane domin kaga ai Allah madaukakin sarki ya hausa a cewa kasa cewa wani wanda ta bai ce mu'minan wani mu'minina da kuma mu wato mu'minai maza cikin mu'minai maza wal mu'minat da mu'minai mata sai ce wala tazidu zalimin ya Allah kada ka tsara a zalimai komai illa tabara ai illa halakan shine tabara an gane ko kada tsara musu ko in ba halaka ba ya Allah shine ma da yake fastajaba Allahu lahu Allah ya amsa wa annabi nuhu fa halaka jami'a man ala wajhi al-ardi min al-kafirin domin duk wanda suke barka ta da Allah ya halaka da su hatta wani lirohi ya sun fi yin zai a gajara a kadini har kan cikin su da Allah ya halaka domin ka da ruwan ya zo da matarsa Allah bai gina mana sunan ba amma wasu na faɗa a ce wahila da wahila a zo a gawo amma Allah ya faɗi kawai ya ba mu misalin ne a wata sura daban da yake faɗa an fahimta da ke ko wa mura'atul wahi da zaɓar lahu matsalan lillazi na kafa rumar ataluki wa mar atalut aka annai to mata annabu lut da mata annabu nuhu gaba ɗaya su kafirai ne dukkan su kuma wutar Allah ya gaya mana a suratul hud yake qala sahawi ila dawali ya fini ya fini min al ma dan da aka ruwana shiga jirgin ruwa za a tafi domin Allah ya ba annabu nuhu umarni cewa ya ɗauki min kullum zaune ne wa halaka illa man tawaka alayhi al-qawl saboda haka kowane nauyi da kama za ta namiji da bata za ta dauka kaza da da zakara akuya da bunturu dinkiya da rago kowane mace da namiji kawai ake so samfin za ka dauko ka tafi da ihi iya su kawai to saboda haka lokacin da ya zo shiga cikin wannan jirgin ruwa shi ɗansa kumfan ruwa domin Allah ya ce sama da ƙasa kai ruwa hatta idza jaa amruna wa farat an-nur kullu min fiha min kulli zawjayn to da haka da yaranto ana gurata amma cikin tandiru ruwa da bulbulwa wuta ana da salama amma kada da ruwa na fitowa domin Allah ya ce kasanta wa ya azu bil imani wa ya tama wa aqli ka mu azu ga wannan gaba cewa sama da sama da kasa kawai ruwa sai ga ruwa na fitowa ta sama da kasa ruwa ya fara tunkoro yana sama shi ne kan da yake shi ga ga ga dole dan kawai dan zai biya hawo da wannan ruwan ba inda za ta hawo da jaba da ke to babansa baba ni ba ga dole dan zan je hawo domin wannan ruwan halaka ba ya kana da mahaifi ne ce da shi la asima yau mun min aulila ayo umarnin Allah ba lokacin sarki ba wanda yake tsira daga cikin wannan umarnin na Allah yana gina mutu ya rika da mutum buru kai illa ma rafi saboda haka sai wanda aka yi cikin da kawai wa ala bayna hum al mawt ana haka annabi Allah wa rubutun da kiyi sai annabi ruwa na kallo igiyar ruwa da lokaci shiga tsakanin ɗansa da shi fakana ne mugaraki yana cikin wanda Allah wa rubutun sarki ya lokacin da ba saboda haka wannan jini a ƙarshen wannan sura abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka kusa da Allah mu cikin sarki ya yabe mana muna roƙon Allah da sunayen sa jawawa da kofin sa mafaka Allah ya biya wa kowa bukatun sa na kai akwai tambaya guda ɗaya ina ga Allahumma na
Iya yana cikin yana alamatin jiki kima kawai nuwan sanin tankirin na suna ne ba na wanda ba zan yi eh domin cikin alamomin suna akwai annaka to ita ta alamar suna gaskiya ne eh wannan yace bayan sallama yace da Allah malam ina so malam da ƴan uwa musulmi da su taya ni da addu'a akwai wani buri na da nake so Allah ya dauke sarki ya cika mu shine nake so malam da ƴan uwa musulmi su sana addu'a to kun ji wani ba Allah ya turo yana so mu tashi a addu'a to muna roƙon Allah ya cika masa burin nan Allah ya dauke sarki duk wanda suke mana wasiya da addu'o'i na kai Allah ya biya mu sai daga cikin da tijan masallacin alhaji ali kabara ta tunna a masa aikin ido muna ta shi addu'a Allah ya ba shi lafiya Allah madaukakin sarki dukan marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da wuce da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu iyayen mu da malamin mu da ya koma da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka rigan su da gafara masu rai kuma Allah ya kara musu tsawon kwana mai amfani duk wanda yake da bukata ta alkhairi Allah ka sani Allah ka biya masa Allah ka zauna da kasar mu lafiya Allah ka tsare imani ka dora ma kan hanya madaidaiciya Allahumma amina في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين